a sha'iru a tsohari yake cewa wa'alil yawa don yi ta'adam har ta dal aisha wal ayyama makbilatun fa kaifa arda wa qad wallat ala ajali wala bi nafsiya irfani da qimatiha fasantuha ar rakhis al qadir mubtadali wa adatu an nasl an yuzha bi jawharihi wa laysa ya'malu illa fi yadi batali ma kuntu uthiru أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغال والسفل تقدمتني أناس كان شوتهم وراء خطوي لو أمشي على مهلي هذا جزاء امرئ أقرانه درج من قبله فتمنى فصحة العجل يجت ولم أرتد العيش والأيام مقبلة واتو الرضا شيني يرتاح لم أرتد العيش بن يردد رايوا wal'ayya mukbilatun lokacin da kwanaki suke fuskanto ne abin da yake nufi lokacin da nake cikin yalwa kamar bai sakan ma rayuwa ragama ba ta san akwai wanda lokacin da yake cikin daula yake cikin dukiya lokacin da kwanaki suna taba mai to za ka ga mutum ne wanda yake yana yarda da rayuwa sai ya yarda da ita ga kamar rayuwar shi za ta yi mai kamar ba zai mutu ba kenan ya yarda da rayuwa tamamin yadda Allah ke zuwa innan lazina la yarzuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa anda la yarzuna kana ba su fatan halal mu radu bil hayatid suka yarda da rayuwar duniya ce ka ai babu wani duniya daga duniya sai ka duna to yace shi lokacin da yake cikin rayuwa tana saba mai lam arsadul aisha ce bai da rayuwa ba kenan ban yarda da cewa rayuwa za ta dawo haka ba wal ayyamu qabilatul lokacin da kwanaki suke fuskanto ne ikbali shine abin da yake fuskanto ka fuska da fuska yake cewa fa kaifa arda wa qad wallat ala ajali yake cewa ta ya zan yarda da ita yanzu kuma wa qad wallat al hali ta juya baya walla ana cewa walla shay yani abinda yake ne ya juya baya sannan kuma ana ne walla walla al'amra ko an hidinta mai wani lamari an shugabantar da shi amma nan wallat abinda yake nufi shine rayuwa ta juya baya kamar yadda Allah ke cewa fa kai fa hal asaitum in tawallaitum wata riwaya in tuwallitum riwaya ce mutawatira in tuwallitum to zai ke cewa fa kaifa arda ta ya zan yarda da rayuwa waƙad wallat alhari ta juya ala ajali akan yayin al'ajal sauri ko yau to akwai wanda suke suke suke wa ajiltu ilayka gaugawa an gane ko kamar da ana fita kulikal insanu min min ajali to amma akwai cikin larabci ana cewa al'ajal ana ne illaka ta eh ga gane to yake cewa waqad wallat ala ajali akan laka yanzu tun lokacin tana siminta ban yarda da ita wasu ta koma laka a gane to suna fassara aya ta Allah cewa wulikal insanu min ajal ay min tin an gane wulikal insanu min ajal ay min tin suna amma wancan lugha ce abinda dai Allah ke nihi wulikal insanu min ajal saurikum ayati sai ta mi fala tasta'jilun yana wannan aya sadiquha yufassiru yani lahiquha yufassiru sadiq abinda zai zo nan gaba shi zai fassara abin da yake baya wanda mun sani cikin qawaid tafsir haka al'ada take to yake cewa kenan ni yanzu lokacin da ina cikin rayuwa mai daɗi ni wallahi ban yarda da rayuwa ba kuma haka ake so mutum duk lokacin da kake duk yadda rayuwa take taba ma kada ka bata sika kada ke da ita to sai yake cewa ghala bi nafsi ya irfani bi qimatiha fasultuha an rakhis al qadri mubtadali a shay al ghali shine mi mai tsada to ghala bi nafsi irfani bi qimati yake cewa irfani wato sani na bi qimatiha bi qimatin nafs sanin da ni yi makimar rayuwata to yayi tsada an gane kenan abinda na sani rayuwata ni abu ce mai tsada mutunci na yake nufi mutunci na abu ne mai tsada to saboda na san mutunci na tsadaddan abu ne to mili ya ce fason tuha sai ni kare ta asiyana shine karewa can farko yake jami asalatul ra'ayi salatni anil khatali wa hilyatul fadl zanatni lada al atali to ne sai ke cewa gana bi nafsi ya irfani da kimatiya sani na da ni ma kimar rayuwa ta da mutunci na gala yayi tsada to ni kuma sai na ɗauki mataki fasun kuwa sai na kare ta an rahisul qadiri game da matsayi wanda yake lalataccen matsayi ban yarda a bani matsayi wanda yake lalatacce mubtazali wanda za a bani ibtizal shine badawa wanda za a bani komi za a bani to ba zai rasi mutunci an gane shi yasa wani sha'iri shi kuma yake cewa idza arkhasta si'raka inda qaumin fala tahzan alaihim in asaru yake cewa kamar mutuncin ka kamar abin saidawa ne lalle abin saida ne ta amma idan ka je kai yi mai ka yi mai arha kai ka je ka bada shi da arha yace to duk tayin da aka yi ma kai kuma kadda ka kadda ya abin nan nan kadda kadda ya abin nan kadda ya bakan kama da rai dai ka je ka yi abin nan idan arkhasta shi'raka inda qawli ko idan arkhasta nafsaka bi yazuru idan ka je rayuwa ka gaci wannan gata nan nawa za ku ci to shi yadda aka tsaya shi yadda aka tsaya da kenan rayuwa a wuce ko mutunci abu ne wanda ba abun talla ne ba abu ne na kariya gala bi nafsi ya irfani bi qimati abin da yake al qima shine abin da yake an san an san an san matsayin shi abin da yake an san cewa tsadaddan abu ne shine abu mai kima nafis ne da cewa kimati a fasuntu ha har rashin saukatar rufsa shi ne abinda yake mai sauki sai ni abin nan an rashe sulkari kenan ni kare ta game da sauƙaƙƙen matsayi ko bi ta sai wanda za a bani duk wani matsayi da za a bani ni kan na kare rayuwa to sai yake cewa wa adatun nasli an yuzha bi zawharihi wa laysa ya'malu illa fi yadi batali yace kai al'ada wata ruwaya wa adatu saifi an yazhu an yazhu bi jawharihi wa laysa amalu illa fi yadihi yake cewa wa adatu al'umma yake al'ada shine abin da aka sani sananna yake cewa wa adatu nasl shi kuma an-nasl nana shine duk wani karfe da ake sawa a yi makami da shi shine an-nasl alhadida almustafila duk wani karhe karhen yuka ne karhen takobi ne karhen mashi ne karhen komi ko da karhen lauje ne ana ce mai annasu an gane in dai an maida shi wannan abu kenan yanzu karhen shi kadai ba a ce mai annasu amma da an lankwashe shi aka yi lauje da shi kana ce mai nasu da an lankwashe aka yi adda da shi nasu an gane to sai ke cewa al'ada to sai mu ɗauki nan yana nihin takobi ne yake ne tunda akwai rawa da ta zo wa adatu saifi yake cewa al'ada ta takobi an yi zahabi jauharihi a yi takama da kawashi ka gane al'ada ta takobi a yi takama da kawashi misali ni yanzu ina da waya ko ina iya in yi takama da wannan wayatawa kawashi amma akwai sharaɗi misali a ce wayan nan tawa ina rike da ita amma tana iya taimun komi na duniya da nake so ko kone gari aka ce ta yi tana yin kone gari kaga ai ina yin takama da ita amma yake cewa wale isa ya amalu illa fi yadda ya matsari baya aiki sai hannun wanda yake gwarzo ne an gane za ka iya ka abin da yanzu suna kawo misali nan irin mutum wanda ke alfahari cewa ni ɗan gidan wane duka ba sai yanzu misali gana cewa ni makaranta kaza nake duk wanda kowa ya san samfursan take yi ba makaranta ce ke san fursan in ka kama jin gani za ka yi san fursan ba ne yawa wa adatun nasli an ya zuhu bi jauharihi wa laysa ya amalu azzahu shine ne takama an gane to al'adar ta kobi ta yi takama da abin nan kamar yadda wanda ke cewa inna silaha jami'un nasi tahmiluhu wallahi ta kullu zawatil mithlabi sabu to shine kenan idan dai baka kama jikinka ba dan kana dan wani bai zaka zama wani don gana rike da kwamfuta an ce garin ga kwamfuta ya take ci in baka aikin kwamfuta ba sakarcin banza ne ba ta yamma wani aiki walai ya amalu illa fiye da ya batsayi tun da in kana rike da bindiga yanzu misali da za a bayan wani wurin ga ba mu irin bindigar nan ta abin da to duk yadda mutum ya zo wani wanda zai abin da sai ya kashe ka ba kana rike kuma da bindiga sai dai kai ta tafi tafi ba ka san komai ba cikin ta to da sai yake cewa makon tab yake cewa makon ta usiru an yamtadda bi zamani hatta ara daulatal awghali was sifali yake cewa makon ban kasance ba usiru ina bibita an yamtar da bi zamani lokaci na ya tsawo haka ke ni ban kasance ma ina fatan in yi wanka rayuwa da nake ciki ba sai wanda ya tambaye shi ma da dami yake cewa hatta ara daulatal awghadi har in ga da ido na daula ana yake ma daula shine asali shine al'umma an gane awul ghalaba rinjayi shine yake ce ma daula an gane sannan kuma ana cewa daula abin da ke jiyowa duk abin da ya jiyo ka kame shi to malam sai ajima duk abin da ya jiyo ka kame shi to naka ne kenan galabta alaman fatan yanzu misali yana zuwa nan ya zo nan ya zo nan ya zo nan kaga ka ci galaba a kan shi sawa'an galaban nan da ka ci kai ne ke da haƙi ko kuma galaban nan da kai ba kai ke da haƙi ba da a ce ana shan kura misali luddai a ba wannan a ba wannan a ba wannan kenan kaga khalas jahala alayka li'anna duwal shine juya to da ya juyo zuwa gare ka sai ka samu sai ka samu istihqaq wal haqq yake cewa wa'adatul nas yake cewa ma kuntu utiru an yamtadda bi zamani hatta ara dawlatal awghad yace haɗin ga cin nasara ga al-awghad abinda yake ma al-awghad sune al-aradil minan nas mutane suke kaskantar su haɗin ga galaba tana ga mutane suke kaskantar su wasifali da wanda suke na ƙasa ka gane yanzu shi abin da ba mun nace muku ai abin nan ne me yake cewa waziri ne to waziri kaga yanzu an an yi kudeta dole waɗanda za su hau shi tunda ba yan farti su ne ba duk yadda suke mutane ne da suke ni wanda suke ba su kai su ba zai gani tunda farti kamar farti ne farti politics wani zai ce wannan bai kai mu ba wani yanzu suna nan ana mulki sai ka zan ce mulkin kama karya ne ake yi ko mulkin da talaka ke shan wuya ko mulkin kaza duk za ka ga mutum yana ta wannan abubuwa amma ba wai lalle ne ana yin wannan abubuwa an gane to amma shi nan da yake ne wallahi ta'ala alam tana yiwa su wa'ancan mutane yana ganin kaskantattu ne yake cewa ma kuntu mun kasance ba ku mutum yana fifita an yamsar da bi zamani lokaci na yin tsawo haka hatta ara daulatul awzad har in ga wato galaba rikon mulki nawa al'aura da mutane da suke kaskanta su wasifari da abin nan mutanen banza da su wallahi wannan lokaci ba so ba to yanzu kamar wani zai tambaye shi amma malam ko dai ko dai hasara ke sai ce ta qaddamat li unasun kana shawquhum wara khati law amshi ala mahali yake to ta qaddamat li unasun wato unasun wasu mutane ta qaddamat li sun shiga gabana wasu mutane sun shiga gabana kana shautuhum wato kewaya guda da za su yi nasu kewaya guda nasu wara a khatu yana daidai tako na guda in ne zali guda to shine kewaye su eh zali na guda shine kewaye su sai na zali guda sannan sai sun kewaya sannan su mazali na misali a ce za su ta yi kewaya za a yi tako su za su yi tako goma to ni tako guda na kare su tako guda wara a hatu yace lau amshi ala mahali ko da ma ina ta yasan musul musul musul amma dai kuma ga su suna gaba taqaddamat ni unasun kana shawtuhum shawt shine ke waya wara a hatu bayan tako na walau lau amshi ala mahal mahal yani shine tahiya wadda take sannu sannu dole to hada jaza'u mri'in aqranuhu daraju min qablihi fatamanna fasahat al-ajal yake to hadha jazaa'u wannan shine sakamako na imri'in mutun aqranuhu wanda yan sa'annun shi jam'u qirn jam'u qirn qala qarinuhu qirn wanda kuke tare da shi ko kuma yan sa'anni guda daraju wanda suke son tahi abin da yake cewa indiraj in daraja shay shine wani abu ya faru da gangar gangar ya gangaro an gane shine yake cewa daraja yake cewa a ƙaranuhu daraji ware shi daraji sun taye su ita wannan dai shi ne sakamakon kamar zargin kanshi ne yake to wannan shi ne sakamakon mutum wanda 'yan sa'annin shi sun taye sun mutu kenan min qablihi kafin shi fata manna shi kuma ya gure kusa da al'ajali wato wato fusa shi ne yalwa ta rayuwa eh eh basta ne wannan shi ne yalwa bana cewa afsih lahu fi qabrihi ba wa fassih lahu fi qabri afsih lahu fi qabri shine a yalwanta ba da sadun ne ba da sinu wasu suna karanta da sadun amma kuskure fusha in aka yi da sadun shi da abinda ake nihi abu wanda yake gare-gare kama irin larabci wanda yake ba ba ba darishiya ba ba na titi ba shi da ke mai fusha amma shi kuma fusha shi da ke nihi abin mai faɗi to wata manna fusat al'ajali yayi burin yalwa ta rayuwa al'ajal idan zo da hamza shine ake nufin yani jinkiri al'ajal shi kuma da aimin shine ake nufin rashin jinkiri haka sai shi kamar yadda manzala ke cewa ajilihi wa ajilihi ajilihi kenan gaggauce wa ajilihi ko kuma nan gaba jinkirci kun gane kun gane nan bai ce to sai yace fa in alani man duni fala ajabun li uswatun bin hidati shamsi an zuha yace fa in alani idan ya hau sama na idan ya zama yana sama na man duni wanda bai kai ni ba fala ajabu nace to babu mamaki malam dan yace li uswatun ina da abun koyi menene abun koyin ka inhitat abin da yake cewa inhitat shine saukowa kasa an gane bin hitati shamsi saboda rana tana saukowa an zuhali bar zuhal an gane zuhal sunan wani tauraro ne ko wani masauki na rana wanda rana tan abin na zuhal in shi kuma tunda masaukai ne sun ce masaukai guda bakwai wannan na taurari alkawakib to zuhal in bai kai rana girma ba amma yana samanta cikin masaukan nashi ya ce kaga ke kuma ba lalle ne shi zuwa ɗin ya hita haske ba tana ma mutane ba su san zuwa ɗin ba to amma ni ina da abin koyi ga zuhal yana saman rana kuma rana ta hita ce babu mamaki kenan to sai ke ta fasbir laha ghaira muhtalin wala dajri fi hadith ad-dahr ma yughni an al-hiyani fasbir laha kai hakuri laha da mi ita rayuwar duniya ghaira muhtalin ba kana inda barbaru ba duniyan nan dai ka samu ta ido kawai wala dajiri sannan kuma ka aka same ka kana iyo dajir shine kamar kana raki ka same ka kana raki wallahi ta yi sauri wallahi kaza wallahi kaza korona ta shigo ta fada ka same ka da haka yace fi hadithid dahari cikin abin da ya shafi accident idan ne hadith wanda yake faruwa fararren abu accident accident na rayuwa dai yake to ma yuhuni anil hiyali al hiyal wayo da dubara ma yuhuni ba ta ba ta da wani amfani kawai dai ka sama rayuwar nan ido ka kalle ta duk abin da yazo ka kalle shi ka gani wasbir laha as-sabr asali shine suka ce min as-sabr har da yake ma as-sabr shine madaci wani abu mai daji ne wani ice mai daji shine yake ce mana as-sabr kamar yadda wannan sha'ani ke cewa as-sabr as-sabr kas-sibri murran mazaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asr as-sabr yace shi hakuri kas-sibr kama shi wannan yace gina as-sibr murran mazaqatuhu yani dan nan shi akwai akwai rati lakin awaqibu sai dai karshen shi ahla min al-asr yahi zuma da sai ta fasbir laha ghayra muhtal tare da kana wani da barbaru ba wala bajiri ba tare kuma kana raki ba fi hadithin dahari abinda yake cewa addahar shine az-zamanul tawil az-zamanul tawil kenan addahar yani huwa awsa min min az-zaman in kace az-zaman yani kad yakunu yani basitan lakin idza qulta ad-dahr fa inma taqsud bihi az-zaman at-tawil siyasa kamar suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da ke sai yau da gobe kenan jimawa ana yi nan bai ce ba illa zaman in suka ce illa zaman kenan ba wani rana ce ma muke mai tsawo amma sai suka zana mata illa ad-dahr yau da gobe dogon zamani shine ke kashe mu to zai cewa أعدى عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الناس واصحابهم على دخل yayi to a'da aduwi mafi kiyayyen makiyanka kenan wanda suka fi kowa kiyaya da kai adina man wasikta bihi mafi kusan wanda ka bashi abin nan ka bashi yarda kenan abin da yake nufi mafi kusan wanda ka bashi yarda to shi yake cutarka in kun lura nan duka yana magana ne kan abin da ya shahi abin nan da aka yi musu juyin mulki da aka yi musu saboda juyin mulkin wa da kane ne kwansu guda mahmud as-saljuki da kuma mas'ud as-saljuki duka su ne suka samu sai ya samu na cewa mahmud as-saljuki yana da shi yayi nasara tun da shi yana cikin mulkin mas'ud na as-saljuki to sai aka yi musu wannan to kaga dole in za a yi juyin mulki akwai wasu mutane da suke na kusa ne sai sun ba da haɗin kai to sannan a je a yi juyin mulki to shi ne zuwa wanda mafi kusa suka ba da haɗin kai kuma aka zuwa ta musu jin mulki sai ke cewa a'ada a dubuka adina man watattabi adina ne shaidani shi ne wanda yake kusa adina mafi kusan man watattabi wanda ka bashi yarda yake cewa fahadirin nasa yace eh hankali da mutane ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum in ji su da suka ce ruddubalak hankali da kanka to fa hadirin nasa kai hankali da mutane kai taka tsantsan da mutane wasu habuhum yace ka abokance su ala dakhali yace ala dakhali abin da yake ma addakhal yana nihin almakar makirci kenan abu ne da yake ne dai kai taka tsantsan amma nan bayana ne dakhal gama kana ka shiga dan ka fito kamar dukhul ne an gane to shine yake cewa a'da adubuka adna man wasattabi fa hadir nas washabu kaza abokance su amma ala dakhali akan makirci ba wai akan ka bada ba ka bada dukan ka ba in ka bada dukan ka ka dukhul duka ka shiga to wallahi kana shiga ciki to zai ke cewa fa inna ma rajulud dunya wa wahiduha man la yu'awwilu fi dunya ala rajul yake cewa fa inna ma rajulud dunya wanda ake ce ma dan duniya amma nan ba wai dan duniya ke ne ba mu in mun ce dan duniya ai abin da muke ne ne to sha sha sha to amma nan abin da yake ne rajulul duniya namijin duniya a wanda ce wannan namijin duniya ne ga gane dai a ce namijin duniya kuma yana da kuzari wanda shine ake ya kamata a ce ma namiji abin da yake ne wanda shine namiji shine wannan sifa da zan gayya amma wanda ba abin nan ba to maza maza ne ba namiji ne ba kamar da ana kita minal mu'minina rijalun kaga ai duka mutane rijalun ne amma in dai namiji ne rajul ne amma da Allah ce cikin mu'minai sai ce akwai mazaje to nan shine yake cewa fa inna ma rajulud dunya mutum wanda yake namijin duniya wa wahiduha wanda shi kadai yana kai tilo man la yu'awwilu fid dunya ala rajuli wanda bai jingina ga kowa cikin duniyar nan bai jingina ga kowa ala rajuli fi duniya cikin duniya nan bai jingina bai dogara da kowa ba bai dogara da kowane namiji ba to shine namijin duniya in yace ni na dogara da wani cikin duniya namiji to billahi allazi ya shiga ciki to bai cikin na mazajen duniya sai ya tafa inna ma rajulud dunya wa wahidu man la yu'awwil yani kama yu'awwil yani yana dogara ga wani mutum ala rajulin yayin zuwa wa husnu dhannika bil ayyami ma'jazatun kwanakin nan da kake gani kana kyautata musu zato yace abin da ke sa ka kyautata musu ma'jazatun shine abin nan ragwanci ragwanci da sanin rashin sanin ya kamata duk wazani da yazo maf'ala cikin larabci abin da yake nihi shine kasratu shay wal tasaqul ash-shay bi hadha allazi qurina bihi misali idan nake ma'ajaza menene al'ajaz shine kasawa to wanda kasashe shine ma'ajaz an gane kamar in nake mafsada ballatacce an gane mafsada kamar duka suna nan cikin larabci mafsada mabkhala misali mabkhalatun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mabkhalatun mabkhalatun abinda ke saka kai bukulin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaranku yake cewa mabkhalatun matbanatun yaran ku kamar suna sa ku yi wannan aiki bukul rewa ko jubul ko tsoro dan wani zai iya zuwa a kashe shi ko yani amma an yi tuna da yaran sai ji bari in dawo an gane to yake ma'jazatun wato shi ke sa ka zama kasashe menene saboda kyautata ma abin nan duniya da zaka da zace sai yake cewa wa husnu zannika bil ayyami ma'jazatun kyautata ma rayuwa da za ka yi ka kyauta mata zato ma'ajin zaton to Allah ya kasawa ce yace fa zunna sharran rayuwar da kake gani kai mata zaton sharri kawai duk abin da ya sani ka ce zai faru yake cewa wa kun minha ala wajali kuma ka kasance ala wajali ala wajali abin da yake cewa alwajali shine tsoro an gane ya zo cikin alkurani cikin suratul zumar sannan ya zo kuma cikin suratul ra'd a suratul anfal tawan suratul anfal إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت وجلت قلوبهم الوجل يعني شيني روروا على وجلي ككسن جي cikin raurawa kare wallahi duk abin da sai kaje sai abin da yake nuni cikin duniyar na wallahi karki ka zama cikin shiri to yake cewa hada alwafaq hada shay shine annaqs sannan kuma ana cewa hada shine azhab an gane wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat ala al-jinn ghidal ma' shine ruwa sun wace sai ya cewa al-wafa'u shi kuma alƙawari ghada ya bace ko nan ka doke shi ghada ma'ana naqas al-wa'd wal wafa cika alƙawari ya ragu ko kuma cika alƙawari ya tafi amma a ce ya tafi gaba ɗaya bai sai dai ya ragu an gane amma duka wannan kalma tana iya doka to ghada al-wafa'u alƙawari ya ragu wa fadal gadul fada shine kwararuwa shi kuma aha afadtum min arafatin fadhkurullah fa idza afadtum min arafatin fada shine gangaruwa to wa fadal gadul al gadul shi kuma shine yaudara al khiyana al khiyana to shi yake cewa alƙawari ya bace shi kuma yaudara ta gangaro kenan cikin kowa ya waru وانفاد الغدر وانفرجت مسافة الخلف عليكم السلام مسافة الخلف واتو يلوى تا الخلف ساباني تا با ساباني با حائنتي لا مجي nan mutum ya ha'ince ka in farajat ka buku an gane bainal qawli wal amali tsakanin magana da aiki kenan tsakanin magana da aiki an samu sabani wanda yake wajibi mutum yanzu zai gaya ma magana ba kan ya aikata ba mutum yanzu zai kaga aikin shi ba magana shi ba hada alwafa'u wa fada alghadru wa farajat masafatul khulf masafa wato yana ne gaba hanya ce bude ta faru tsakanin aiki da magana sun sha bambam shi kuma wannan ba a san mutane suna haka nan kawai da Allah ya zargi mutane masu wannan yake wa shana sidqaka inda an-nas kizbuhu wa hal yutabiqu mu'wajjan wa mu'tadil bi mu'tadil yake cewa wa shana sidqaka sidqat gaskiyarka shana wato ta tudanyu ko kuma Allah ala ta shine ashan abin da yake ta ashan shine al'ay an gane kamar yadda yake ta inna shani'aka huwa al'abitar shanu aka yi mutuhu da wanda ke kinka mai yi ma abin da mai aibanta ka an gane wanda ke aibanta ka huwa al'abitar shine mai yankaka baya to yake cewa wa shana shi da tsaka inda nasu zuwa wato ƙaryar mutane ta lalata gaskiyar ka yanzu za ka zo kana gaskiya amma mai ƙarya an yi ganin shi da kima to shi wanda yake ne kenan wa shana shi da tsaka inda nasu ke zuwa ƙaryar mutane ta dushe gaskiyar ka kuma haka ne yanzu misali wani dan siyasa da zai zuwa abin da ya ce to abin da nake so ku zaɓe ni saboda gaskiya an kun zaɓe ni zan zama cikin taula iyali na da sauran duk abin da yake hanguwa cikin kanshi ya faɗi shi an gane wanda shi ne idan ya hau zai aikata tsaban shi kuma wani ya zo abin da in ya hau zai aikata ba shi zai gani ba sai gaya musu abin da sai gaya musu karya wallahi wancan za a zaɓe ta ce wanga wawa na ko da za ka yi abin da ai bai kamata ka zo ka gani ba kaga kenan shi gaskiya shi karya wannan ta dishi ta to sha da sai kai inda nasu ke zubuhumu wa hal yutabiqu mu'wajjin bi mu'tadili shin mu'wajj wanda yake karkatacce yana zuwa daidai bi mu'tadili da wanda yake wanda yake miƙaƙe mu'awwad shine daidai alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaj al-iwaj shine abin da yake karkatacce kamar yadda yake cewa khalilayya khalilayya uja uja abin da yake cewa muradi muradi cikin wannan 20 ne ko yake cewa وشان صدقك إن وسان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل kamar yadda wani ke cewa amma maka fanto ayyana aje ka tanabi tariqani shatta mustaqimin wa a'waj ko mustaqimin wa a'waj wato mustaqim shine wanda yake daidai mu'tadi a'waj shine wanda yake karkatacce to yake to karkatacce da wanda yake daidai zai zo za su zama daya sannan kuma hakullu mu'tadil din nan shi ake mu yanzu misali da zaka zo ka samu kamar yadda wani sha'iri yake bada misali yake cewa su nawa kake samun itace waɗanda duk kowanne yana da ɗaya kowanne itace yana da ɗaya amma wanne ya rike shi ba wanda ke da ɗaya masu zaki ba wai kawai yaro ya ga dogon yaro ya yan ɗayan shi zai ta shi shi mi zai da shi amma in mangoro ya ɗaya yanzu ya fasa mafi tana yanzu za a yi ta bugun shi an gane zai yi itace masu abin nan da yawa ne amma waɗanda ake jiwa dole sai masu samar sannan kuma ko da yanzu misali kusa yanzu in ana buga kusa saman tabul in aka buga sannan kwashi ya ake mata sai a maida ta ke yi ake maida ta sai dai in an tada ta in ta tashi sai a sake maida ta amma ita wacce wadda bata nan kwashe ba an kama buga ta sai an soke ta ciki to haka ne shi da ma duk wanda yake mu'tadil to sai an gaba yayi to sai yake cewa in kana yanta'u shay'un fi thabatihim ala al-uhud fa sabqu as-sayf lil in kana yanja an naja an nuja shine kiyo mutum ka je ka yi kiyo wuri mai tsatse shine ake ce ma an nuja an gane naja'ata bi nafsika aw naja'atu bi nafsi fi makani fulani kenan na ta yana yi kiyo alaikum assalam ba shi wani da ka gane yanzu sai yake cewa in kana yanja'u shay'un fi sabatihim ala al-uhud fa sabqu as-sayf lil adli in kana yanja'u mana je ga wurin mu zama can in kana yanja'u shay'un fi sabatihim idan ya kasance yana kiyo fi sabatihim cikin abin da ke tabbatar da mutane kenan mutane yanzu na duniyar nan in akwai wani abu da ke sa su yi kiwo ko ke kiwo cikin halayensu kaga halinsu kayi da a tuce ka ba ka tuto ba a tuce ka ba to fa sabqu saifi ka fara cin uban mutum da takobi ya to shi wannan ya riga lil azali al azal shine mi zargi cewa da dan me kai min kaza wato idan kulli ne sa kulli ka yade shi ka riga wannan ya shi kamar da dan mi ganin kaza eh to ya shi ganewa to abin da yake so yake kenan wato jibge mutum ya shi ganar da mutum ya shi tabbatar da mutum sama hanya sama ga zargi abin da kai baka kyauta wannan bai tabbatar da shi ya gano bai daidai ba amma ya kasa kulli ka yade shi to yana ya shi ganowa to ha? eh to aka dai shi dai la'agaci akwai akwai mulkin da yana son mulkin in ka da yanzu ushe ulfi sabatihim na akwai wani abu da ke tabbatar da mutane su yi kiwo wuri ko kuma su tabbata to wato ya kasance al'azal sabku saifi wato riga ya takobi ta riga zargi an gane kenan takobi ya riga zargi in dai kai haka insha Allah ga mutane za ku zo daidai in ji malam yake cewa ya ware din su'ura aishin kulluhu kadarun an fakta safwa ka fi ayyami kal uwari yake cewa ya ware din ma mana al wurud yau yace ya mai sha su'ura aishin wato abin da yake ma as-su'ud shine ina zaki in ya kama abin nan ya kama abu ha yawwa to kinge shi sannan kuma ana cewa su'uru su'urul hira shine mai kingin musa ko kuma abinda musa ta sabaki ko kuma abinda ne wani ya sabaki abinda da yake nihi shine kingi yake cewa ya wanda ya zo wajen kingi kingin rayuwa rayuwa kenan an can an canya an kyale ga kananan kana ta wannan kulluhu kadur ya ce dukkan abin da ka iso kadur wato gurfatacce ne shine kadur yake tuwa an fakta safuwaka ka ciyar da safuwaka wato zaɓaɓɓen abinka tatacce naka fi ayyami kal'uwali cikin kwanakin ku da suke na farko abun nufi lokacin da mutum yake yaro yayye ta wasa da rayuwar shi ta wasa da rayuwar shi ta wasa da rayuwar shi to yanzu da ya tsufa da ya tsufa zai zo ya isko an ci an canye ya canye abin shi duk abun da zai iya yi na ƙarfi can ya canye abin shi ƙarfin ga inda ka je ka canye shi can to shine abin da yake yi a duniyar nan to abin da zaka zo jingi ne zaka yi to can abin da ka yi na da kace kacen yana kenan idan za ka sai abinda za ka sai ka sai mai kyau ko ka sai mai kyau amma dai rayuwar yanzu da kake rana da ita ta shabab ko kai ne kake cikin abin nan yake cewa fi bakti hamuka lujjal bahari tarkabuhu wa anta takfika minhu qassatul washal eh ta fi maftikharu eh fi maftiham ihtiham shine ni kutsawa da kai kuma in ka kutsa da kai kuma ka rumce ido shi ne gida ya kta mu to Allah ya ce falaka ta hamala gaba ba to ai alhaka ba malam ya gida ce Allah ya ce fukkura gaba au ita amin fi yawmin zi masa gaba cikin ini wanda yake mai mai matsananci to a same ka wato ka kutsa kanka cikin wannan abuwa kuma ka ramta ido kamar da muke cewa wani ya sa kai to yake cewa fi maktiyamu kawai danne ne ka kutsa lujjal bahari lujji shine yani tsawon teku mai tsawo to lujjan bahari wato cikin teku tarkabu wanda kake hawan shi wa anta kai kuma takfika ya ishe ka minhu cikin tekun nan massatul washali massa shine da ke cewa tsuntsaya alwashal shine kuma abu na abin nan dan kadan kahi ake cewa kamar ina kwano idan a abin na akwai dan ruwa da suke kakkaye mai gefe gefe to wannan shi ya ishe ka kai da wannan abin kawai ya ishe kama ka fi sai ka kusa kasan teku kawai malam eh da shi da yake to mutum ya maka lujjal bahari tarkabuhu wa anta takfika minhu masatul washadi dan so tsaya da zakai ta ishe ka amma kuma ka je kana kutsawa cikin abin nan yake cewa na karshe na fitar sarki daga to shi ke na ya kamata mu tsaya yake cewa mulkul qana'ati la yukhsha alayhi wato mulki wanda yake na alqana wanda yake cewa alqana ko rida bil khali mutum ya yarda da abin da Allah ya bashi wannan in dai mutum na da wannan mulki ko la yukhsha alayhi wannan mulki shi ba a shi mai tsoro wala yuhtadu fi cikin shi ba a so ba a ma bukatu ila al-ansari zuwa ga mataimaka wal khawali da kuma wanda suke masu masu hidima idan kana da mulkinka ya zama da cewa na wadatuwa ne duk abin da ka samu fere da shi to ba ka ji mulkin ka tsoron faduwa sannan ko ba ka bukatuwa zuwa ga masu taimakon ka sannan ba ka bukatuwa zuwa alkhawal alkhawal ko mul al'awan wal khadam masu taimako su ne alkhawal kuma da almanzan da bita ikwanukum khawalukum khawalukum su ne yan uwanku sai ce tarjul baqa'a kana son wanzuwa bidarin da gida la tabata biha wanda ba tabbaci akan shi ba halshin sami ita ka taɓa yin bizillin da inuwa a gaira mun kilo da ba ta zuwa ta dai kamar wannan yake cewa wa ya khabira ya mai khibra Allah yake wa khabira shi ne mutum mai khibra ne da san yau da gobe an gane alal asrari game da abin da ya shahi sirrance sirrance muttali'an wanda yake yana yana yana mai hange shine mai hange usmu yace ishu wa fi samti manjatun min az-zalali cikin yin shiru akwai tsira daga talin lafiya inda kana son ka tsira talin lafiya to yi shuru kama bakinka kenan abin da yake ne wanda ya san yau da gobe ya san cewa inda kana yawan faɗin maganganu to ko sai ka samu kayi talin lafiya ya ce kad rashe huka hakika rashe huka ne sun tanade ka a tarshi ana cewa zaɓi kamar misali ku turo daga nan ku duka sai a ce an zaɓi wani da wani sai a ce rashe sun zaɓe shi wani abin da ke ne kadarar shahuka ne a adduka sun yi mata da ko sun aje ka mutane li'amrin wani al'amari in fatinta lahu idan ka hankalta da shi idan ka hankalta to suna so su kai ka su baro ne farba bi nafsika yani farba bi nafsika yani idfa bi nafsika kamar ka ɗauki kanka ka ture rayuwarka ka tahi an tar'a an tur'a ma alhamali ka je ka yi rayuwa tare da alhamar su ne rakumai wanda ba su da makiyaya ka gano su yana nan sake gada shi to kai ma ka je a yi abin nan da kai walin to ba matsala ka gane a je a yi ka yi rayuwa sake wawai to kan yi kai wannan rayuwa ya fi mutane su zo su ce ma zo mu saka shugabanci ta gane kada rashin hukuka li amrin in kwadin ka lahu idan dai ka hankalta dofar ba abin sai ka aka je ka abin nan irfa da nan ka kamar ka doki cikin ka an tura ama alhamali ka je kai rayuwa tare da wani suke alhamal wato wa'anda ba su da makiya sakewa wai wa anakallahu bi